من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لتنين بيرقوة رمضان hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1436 insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a wannan masallaci muna karatu a cikin suratul an'am mun tsaya kan aya ta 110 insha Allah ta'ala za mu tashi kan aya ta 111 muna fatan Allah ya mana jagoranci da dacewa sannan kafin nan za a karanta tambayoyi kamar yadda aka saba wannan mai tambaya ce assalamu alaikum bayan ya yi addu'a ya ce tambayarsa ta farko ita ce a ma'aikatansu ogansu ya umarce su da su rinka tsaye da sallah a cikin ofishinsu kuma akwai masallaci a cikin compound in na wannan ma'aikatar to shine yanzu yaya matsayin sallansu idan suka bi umarnin tsaye da sallah a cikin ofishinsu wato suke jam'i a cikin ofishin shin sallan su ta karbu ko kuma yaya to wallahu ta'ala alam ba mu sani ba ko a wani gari ne hakan kuma yaya aka yi hakan tsakaninka da ogan naku ya lafazin yake yaya magana take tsakaninku da shi ba mu sani ba saboda muna ganin ko musulmi ne ko ba musulmi ba zai wuya musulmai na kwarai waɗanda suke sallah a masallaci wani ya umarce su da cewa su dawo su rinka yin sallah a ofishosinsu sai dai ba mu san yaya abun ya kasance tsakaninka da ogan naka ba da mun sani sosai za mu iya bada ansa sosai amma kasancewar ba mu sani ba wannan tambayar ba ta wadatar da iya bada ansa kai tsaye a kanta ba wallahu ta'ala alam muna dai kokuntum wani a irin wannan gari ko kuma a wani gari wanda yake musulmai masu himma suna tsaye da sallah a masallaci wani oga ko musulmi ko ba musulmi ba ya ce musu su dawo yin sallah a ofis ban san ya aka hakan ba so wannan ba zai iya yiwuwa ba sai in mun ji bayanin sosai wallahu ta'ala ala tambayar sa ta biyu ce malam wani kuɗi ake bayarwa bashi amma za a dawo da shi ba tare da kuɗin ruwa ba wato ba tare da ƙarin komai a kai ba ya halatta a karɓi wannan bashi in dai akwai bukatan mutum ya karbi bashi din ya halatta ya halatta mutum ya karbi bashi kuma wannan yana daga cikin babin ma taimako na masu kananan karfi da za a rinka samu ko masu kuɗi ko kuma ma'aikatu su rinka bawa masu kananan karfi musamman a lokacin da suke da bukata a ba su bashin kuɗi kuma su dawo da shi kamar yadda suka karba wannan shine shari'ar musulunci ta tsara babu laifi cikin karban wannan kuɗin insha Allah ta'ala wallahu a'lam mai tambaya na gaba ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan ya yi addu'a shi ma ya ce malam ni ne ina azumi sai na kwanta bacci sai na yi mafarki na sadu da ya yi mafarki ya sadu da mace sannan ya ce har ya fidda sha'awa yana so ya ce ya fidda mani ya matsayin azuminsa kaga wannan cikakken nan university ko aikin kenan kawai mutum ya ta mafarki ba ba zai aure ba azuminsa bai lalace ba azuminsa yana nan tunda ba da gangan ya fito da mani ba yawa ya zauna ne yana ta karatu wai cgbn sai zama kaza da kaza ya samu aiki a guri kaza sannan ya auri kaza da sauransu in ya gina kaza ha zai ta mafarki a yi wallahu ta'ala alam azuminsa bai bace ba wannan kuma yace assalamu alaikum bayan shi ma yayi addu'a yace tambayar sa shine malam akwai wani wa'azi na Sheikh Jafar rahimahullah da yake magana akan wannan addu'a Allahumma la taj'ala Allahumma la taj'alana fi maqamina hadha zamban illa ghafarta yace akwai wani nau'i na kuskure a cikin addu'a wallahu ta'ala alamu don wa'azin ba cikakke nake da shi ba shine nake so malam ya kara min haske akan bayanin addu'ar wataƙila ban fahimci bayanin malam jafar ba ne wallahu ta'ala alam to lalle wannan takaddar da da na ganta jiya abunan nasan inda sheikh rahimahullahu ta'ala ya faɗa da wuya ya yi magana ba tare da ya yi bincike ba sai dai kawai kuskure ba wanda ya fi karfin kuskure yana iya yin kuskure a wurare da yawa muna fatan allah ya masa ahuwa tare da mu to sai na bincika littattafan takhrij waɗanda suke magana akan ingancin hadisi ko riwaya ko wani abu sai muka samu cewa lalle wannan addu'a din an jingina ta ga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa in kana son Allah ya karbi addu'arka sai ka faɗi abunan kalmomin da zai da farko ciki ha da wannan lafuza na wannan addu'a لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته هرتن كسر قرشي ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين to dukkan littattafan hadisi kusan ba wanda ya fito da shi sai imamu tabarani a mu'jamul sahir da mu'jamul awsat amma malaman takhriji musamman idan a cikin littafin majma'u zawa'id alhaisami ya yi bayani cewa isnadinsa akwai ubad ibn abdussamad wadda wa huwa da'ifun don haka hadisin da'ifi ne kuma shi imamu tabarani shi ne kawai ya rawaito ya fito da wannan hadisi kuma lallai na duba dukkan littattafan da dai suka sauwaka a duba gaskiya ban ga inda aka kawo wannan ba amma an jingina da cewa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala wannan tabbas ko a shekarun baya mun san cewa wannan Anas ibn Malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar da shi in zai yi kunuti ya faɗi wannan addu'a ne to amma a yau ni ma muka gano cewa lalle da'ifi ne da'ifi ne wannan magana ko a cikin wannan azumin na yi amfani da yin wannan addu'a din amma insha Allah ta'ala na daina yi sai dai in mun sake samun kuma wani bayani da ya ce ingantacce ne to sai mu sake koma so wannan bayanin da sheikh jafar ya yi lalle rahimahullahu ta'ala lalle haka ne da'ifi ne mun tabbatar da wannan alhaitami rahimahullahu ta'ala ya tabbatar da wannan a cikin littafin sa majma'u zawaid idan aka duba a kutubu takhrij lalle ya bayyana wannan sannan mai tambaya ta gaba ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yace tambaya ta tambaya ta farko ita ce limami ne na masallaci na masallacin jam'i aka gayyace shi sallar jana'iza da ya je sai ga ba masu aqida ba masu aqidarsa bane da aka tada sallah sai ya tafi to anan menene matsayinsa a musulunci to abin da ake da matsala da shi musamman mu a nan ana fassara aƙida da wani abu daban abin da muka ɗauka aƙida a nan shine ra'ayi ra'ayin wancan ƙungiyan daban da ra'ayin wancan ƙungiyan ko kuma suna da ra'ayi ɗaya a wani guri amma sun saba a wani guri daban to amma mutane sai su aƙidar wacce ƙungiyan da aƙidar wacce ƙungiyan alhali ba su saba a aƙida ba za ka samu wani sa'i ma da tare suke sai suka dan samu sabani ta wasu dalilai wanda su suka sani sai suka rabu biyu to za ka samu asalin su ɗaya ne amma sun rabu biyu to sai ka ji an ce wannan ba shi da aƙida na ɓangaren nan sai ce wancan ba shi da aƙida na ɓangaren can ko kuma na ɓangaren can ce wancan ba shi da aƙida wannan kuskure ne sai dai ku ce na ɓangaren can ba shi da ra'ayi irin na shi ma ba da ya ce ba ku da ra'ayi irin nasa to ra'ayi daban aƙida daban idan ya zo ne sai ga wanda ba ra'ayin su ɗaya ba to sai ya iya biyu sallah dama kuma wannan mun sha faɗa matsalar mu a nan shine babban punishment din da za ka yi wa mutum shine kin bin sa sallah ko kuma kin yin sallah misali sallan janaza sallan janaza idan aka zo har sallan janaza ma mu anan kaga akan yi wani sa'i a yi rigima wasu mutane su ce wane ne zai limanci wasu ce wane ne zai limanci wanda bai ba bukatan haka yaushe za a zo kana tsaye kana ta gyare gare kana cewa kai zaka limanci sallar janaza wancan kuma yana shirin ya ture kai yana cewa shi zai limanci sallar janaza wannan ba wani abu bane ana bata wa gawa lokaci ne in mutumin kirki na ta kaddimuni kaddimuni ko kuna ta rikici akan wannan zai masalla ko ka masalla ko baka masalla ba shi kaddimuni kaddimuni yake cewa in mutumin kirki ne in ba mutumin kirki bane kuma yana ta ya laita aina ta zabuna biha ina za a kai shi yana ta kururuwa ko ka masalla ko kar ka masalla gyara gyaran ka kai kai ka abun haka wannan sai ka samu ana ta rikici akan abun da ba shi ne ba wasu suna cewa ba za a masalla ba wasu suna cewa an za a masalla wasu suna cewa wane ne zai wasu suna cewa wane ne ba zai ba wani ko da ya leko sai ga suwa ne ne sai juya kawai ba zai sallah ba kaga bai samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wanda duk yayi sallah wa musulmi janaza kuma ya raka shi yana da kiratsani misalin dutsen Uhud biyu na lada girman dutsen Uhud cewa ya kai kilomita 22 to misalin da kake da shi lada irin sa biyu to da kazo kai sai ka juya kace ba za ka yi sallah haka wani mutum ya yi asara amma ba zai hana kuma in kun je masallaci ku bi shi jami'i ba sai da kai kuma sanasiha sai ya muka je ka dawo sai ai ba ra'ayin mu dai ba ya ce a wannan kuma ai bai ba kamar ka mun dauka ka wuce wannan a bangaren ilimi abinda sallar janaza za ka yi ka samu lada in ka je sallar janaza fa kai da kai sallar janaza kana samun dama ne na samun lada shi kuma wanda kake yi wa sallah yana samun dama ne na kana masa addu'a zaka duk wanda kai masa sallah yana fa'idantuwa da kai don kai masa addu'a kai kuma kana fa'idantuwa da wannan ibadar saboda ka samu lada manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kadai wanda kana masa sallah fa'ida tana komawa gare ka amma ba gare shi ba yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallah daraja ce ga wanda ya masa yasa aka bar gawansa turan litinin ya rasu amma ba binne shi ba aka kwana aka ini sai da daddare ran talata tukuna aka binne shi saboda muna mutane suna ta shigowa daga ƙauyuka daga garuruwa wajen Madina suna zuwa suna masa sallah saboda ma shi darajarsa ba wanda ya yi limanci a wajen sallarsa da kun shigo kawai sai ku jeri kowa ya kabbara kawai ya masa sallah saboda daraja kake samu kafin Allah sallah ka fi karfin ka fi karfin tabi'i amma baka zama sahabi ba inda baka taba ganin sa ba sai wannan ranar bayan ya riga ya rasu yana kwance sai ba ake cewa wane sai a ce mukhadaram mukhadaram shine wanda ya ga manzon Allah amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai da rai amma bai gan shi yana rayuwa to wannan in ka ce masa tabi'i ka rage masa daraja domin tabi'i bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana musulmi ba ko da ya ga manzon Allah yana raye inda bai musulunta ba kamar Abul Aliya Abul Aliya ai kaga ya rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai musulunta ba sai bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai musulunta har ya zama imam a cikin masu masu tafsiri to shi tabi'i ne min kibari tabi'in domin ya ga manzon Allah amma bai zama sahabi ba so bai musulunta ba sai bayan ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to saboda haka sallar janaza dai mutum in yayi ta ya samu lada in bai yi ta bai samu lada ba amma bai sa kuma a ce to tunda bai yi wa wani sallah ba mu ko mu daina bin sa sallah wannan kuma ba dalili ba wallahu ta'ala ala bayan wannan yace tambaya ta biyu a taimaka mana da addu'a saboda neman aikin yi shekaru biyu muna neman aiki to muna fatan Allah subhanahu wataala ya azurta su da aikin yi wanda zai zama mai albarka wannan kuma ya yi addu'a bayan ya yi sallama ce tambayarsa ita ce yace menene menene hukuncin daukan hoto ina ga an taɓa yin dogon bayani akan wannan in ko ba haka ba yana iya zuwa ya duba ahkamut taswir fi fiqhil islami wannan dissertation ne na masters wani ya rubuta ya taro maganganun malamai na gaba wanda suka yi sabani wasu suka ce halal ne wasu suka ce haram ne wasu sun ce halal ne sun kafa hujjoji da hadisai wasu sun kafa hujjoji da sashin wa'innan hadisan su kuma suka ce haramun ne haka littafi ne babba guda wato thesis ne na wani da ya rubuta abunan masters din an wallafa shi ya zama littafi to in mutum ya samu wannan ahkamun taswir fi fiqh islami zai ga wannan bayanin sai yayi karatu wajen sama da feji 60 da wajen feji 300 ne ma ina jin a cikin littafin zai ta karatu sosai duka kawai yana bayani akan wanda suka ce halal ne sai ya kusan gamsuwa in ya koma gurin wanda suka ce haramun ne can ma sai ya kusan gamsuwa saboda haka wannan sai zai ta abun nan insha Allah ta'ala wallahu ta'ala alam yace kuma tambaya ta idan an yi ruwa yayin idan an yi ruwa yayi barna sai mutane su ce yayi gyara idan an ce yayi barna akwai laifi ne a ina ga yawanci mutane sukan ce ruwa ya yi gyara saboda ruwan suke so ya zo yawa amma in ruwa ya rusa mutum gini kaga an samu matsala ai to amma ana sha'awar ruwan sama da yadda ake sha'awar ginin wannan mutumin ruwan kuma al'umma yake amfana amma ginin mutum da yake amfana kila sai aka rinjayar da cewa ruwa ya yi gyara har ya wuce ma a tuna ya yi barna wallahu ta'ala ala ban sani ba wannan kuma ce assalamu alaikum mara Allah ya yi addu'a shi ma muna fatan Allah ya amsa addu'o'in mutane yace tambayar sa ita ce mutum ne yake cikin alwala kafin ya cika alwalan sai abin da abin da yake bata alwala kamar fitar iska shin malam zai karasa alwalan ne ko kuma zai sake alwala wannan kam ai tambayar koda bai yi ta nan ba ma ya kamata a rinka karatu irin wa'annan abubuwa din na hukunce hukunce a san su yawa mutum inda ya lona ta bace dama ta riga ta bace kenan sai sake sako ta ko misali mutum yana dawafi yayi guda biyar sai alwalansa ta warware malamai sun yi sabani a maganar dawafi ko suna ganin zai dora in yazo suna ganin sakowa zai daga farko wallahu ta'ala alam amma in dai alwala ne daga ta warware kawai ta warware gaba ɗayan ta warware yawa sai sake sakowa tun daga farko wallahu ta'ala alam tambaya ta gaba saboda haka insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu karanta sauran tambayoyin da mu karanta ba muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu da haka za mu ci gaba da karatu yanzu insha Allah ta'ala bisa aya ta 111 nan za mu tashi muna fatan Allah ya taimake mu cikin suratul an'am na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون
Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da a ce lokacin da suke cewa la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha Allah ya bada labari cewa wa aqsamu billahi jada aymanihim la in ja'atuhum ayatul la yu'minunna biha suna rantsewa da Allah da girman Allah iyakar rantsuwa su cewa in dai aya ta zo za su yi imani Allah ya nuna cewa magana su faɗa ce kawai shine daga ƙarshe Allah yake cewa walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata da a ce mu in ji Allah subhanahu wata'ala mun saukar musu da mala'iku su ga mala'iku ga sunan ana gani cewa mala'iku ne wa kallamahumul mauta a tada matattu wanda suka rasu da jimawa da wanda suka rasu kusa kusa da wanda suka rasu cikin kwanakin da ake rayuwa su yi musu magana cewa lalle da muka je lahira mun ga cewa maganar nan gaskiya ce kabari haka yake akwai ni'ima akwai azaba lalle mun ga abin da duk aka bada labari a alqur'ani wa hasharna alaihim kulla shay'in qubla Allah ce da mun taro musu kowane abu ƙubulan ya zo ya fiskance su wata ƙira'a ƙibalan ya zo ya fiskance su kai gaba da gaba da shi amma sashin malamai daga cikin tabi'ai suka ce ƙubulan ana nufin afwajan ummatan ba da ummatin ma'ana da mun taro musu duk abin da ya wuce na jama'a da dabbobi da tsuntsaye da ƙwari da mutane duk wanda suka rasu a taso su wannan jama'a a taso su zo ce wallahi lallai abin da ake faɗa na wa'azi da alƙur'ani gaskiya ne abin da ake faɗa lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzo ne na gaskiya gaskiya ne wannan jama'ar su wuce a sake kawo wata jama'a su ma su faɗa a sake kawo wata jama'a su ma su faɗa da mutane da aljanu da tsuntsaye da ƙwari da dabbobi duk mu taro su wa hasharna alaihim kullu shay'in qubalan qubulan ko qibalan musu gan su gaba da gaba suna musu magana Allah sai ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su zamanto sun yi imani ba sai in Allah ya ga dama ma'ana ko da an aiko da ayar da suke cewa a aiko ai imani yaddar Allah sai kuma ganin daman Allah ne in Allah bai ga daman mutum ya yi imani ba ina ba zai samu ya yi imani ba ma'ana Allah subhanahu wata'ala da ya halicci bayinsa ya san waɗanda suke mutanen kirki ne ya san waɗanda suka cancanci dama shiga aljanna ne ya san waɗanda koya aka bar su dama aikin kirki za su yi ya san kuma waɗanda saɓanin aikin kirki za su saboda haka shi yasa Allah subhanahu wata'ala ya bar mutane bisa tsarin da ya san yadda suke sai ya sare wa kowa irin aikin da ya dace da shi kullum muyassarun lima khuliqa lahu kowa cikin mutane yakan samu abun da ya zama masa shine dama zai yi to sai same shi daidai wani ya je masallaci ba damuwa bane a gare shi amma wani kafin ya tashi sallan asuba ma aiki ne wani zaka ji ya ce shi ni haka nake wallahi ba na iya zuwa sallan asuba kuma ƙarya ne fa ba haka yake ba inda za ka gane ƙarya ne shine a ce ana neman mutane za a raba wani abu da sallar asuba ko ma kafin sallar asuba sai ya farka sa wajen biyar inda abin duniya ne jira shi zai zauna yana gadin asuba din kamar da sahabbai suke gadin dare don su samu rahamar Allah haka zai zauna yana gadin dare don ya samu wasu yan kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam ba yana sa sahabbai ba lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace لأوطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه da za biya kin badar an yi sallan insha sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu abai lokacin ana tare a masallaci sai ce musu gobe zan ba da tutar yaƙi zan nada wani ya zama komanda zan ba da wannan tuta ta tafiya a kara a yaƙin haibar zan ba da wannan tuta din ga wani mutum yuhibbu Allah wa rasulahu wannan mutumin yana son Allah yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhibbuhu Allah wa rasuluhu Allah yana son sa manzon Allah yana son sa sai ya shiru bai ce waye ba ai fa batan nasu ya dukuna lailatahu daga mutum ya dan kwanta sai ya firgita kawai ya farka sai ya duba ko asuba ta ne ko ba asuba ta ne kaga su yardar Allah suke nema su gane waye wannan kowa yana burin a ce shine da haka zo aka yi sallah Umar radiyallahu ta'ala anhu yana can gefe a cikin sahu yace gani da tsayi ina zaune ma yana iya gani na amma sai da na durkusa ina mika wuya na wajen ya gani Ali bin Abi Talib ko ba shi da lafiya bai samu zuwa ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba nan sai sahabi ya zubo ido ina sai ya wuce ya duba nan yannan ma ya zubo ido ina can yace ina Ali bin Abi Talib aka ce ai yana fama bai samu zuwa ba ido ya dame shi ci maza maza a je a kira shi aka je aka kira shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa addu'a zazzabi ko ya ji tsananin sanyi ko ya ji tsananin zafi Ali ibn Abi Talib ya tafi daga gare shi tun daga wannan rana sannan idonsa kuma ya koma garau sama da yadda yake da sai Allah ya bashi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi wannan tuta to kaga kowa da abun da yake kwana da shi yake tashi shi yasa wani zaka ji ta shi haka yake baya tashi da asuba saboda mai ba a ce a kawo ne ba a ce ga naira da asuba ba in masallaci ya so na raba kuɗi shi zaka gani a sahun farko kuma ya zama ladani mai kiran sallah shi zai kira kowa ya fito haka Allah subhanahu wata'ala yake cusa imani cikin zukatan wanda suka dace a cusa imani a zukatansu kowa muyassarun lima kulika lahu wani saukinsa shine da daddare kawai ya tafi inda ake shashanci shi wannan inda yi baya jin daɗi wani kuma inda bai ɗaukan karatu baya jin daɗi ya rinka nadama kenan ce ban samu ne karatu wallahi sai ga shi kamar zazzabi zazzabi ya kama shi kullum muyassarun lima kulika lahu wani kuma in bai ya kalli kwallo ba ina ya san sunayen yan kwallo da turawa ne da waye duk ya sani in bai je wannan kallon ba hankalinsa baya kwanciya wani kuma in bai je nafila ba hankalinsa baya kwanciya kaga akwai bambanci shattana ma bainahuma zaka ce ga aljanna tun zaɓi wanda zai shiga gurin gurin dan kallon kwallon nan zo ka ce masa ga wani can ga ga kanan waye zai riga shiga in bai ba yi sun zuciya ba karshen ta a son a dai tunanin sa zai iya cewa kai wani dai ya dan riga ne don na ga yana yawan zuwa sallah saboda haka Allah subhanahu wataala yace da za mu taro dukkan wa'innan dalilai ma kanu li yu'minu illa an yasha Allah ba za su yi imani ba sai in Allah ya ga dama Allah subhanahu wataala shi ke shiryar da mutane da ya ga dama da duk mutane sun yi imani duk wanda yake doron kasa da ya yi imani walakin na aksarahum yajhadun Allah ta sai dai mafi yawa daga cikin mutane suna jahiltan haka shi yasa kullun ka rinka roƙon Allah shirya annabi sallallahu alaihi wasallam shine atqan nasu billah akhshahum billah shi yafi kowa tsoron Allah yafi kowa tsananin abin tsoron Allah amma kullun yana addu'a ya Allah Allahumma ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dini kullun ka rika addu'a Allah ya tabbatar da kai a bisa addini ko ko wani ya sani ko bai sani ba kai dai ka rike addini Allah ce wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli gurura Allah ce haka nan ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jinn Allah ce haka nan muka sanya ga kowane annabi yana da abokan gaba waɗanda suke shaidanu a ɓangaren jinsin mutum da ɓangaren jinsin mutane aljanu a ɓangaren jinsin mutane akwai shaidanu su ne masu tsantsar gaba da kowane annabi a zamaninsa idan an aiko shi a kowane zamanin annabi akwai shaidanu a cikin mutane wanda suke gaba da manzancin da Allah ya aiko shi da shi akwai shaidanu a cikin aljanu wanda suke gaba da manzancin da Allah ya aiko shi da shi sannan mafi munin abin shine yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura sashin shaidanun aljanu sukan yi wahayi ga sashin shaidanun mutane sashin shaidanun mutane sukan yi wahayi ga sashin shaidanun aljanu zukhrufal qawl maganganu masu daɗi masu kyawu masu jan hankali gururan don su rudar da waɗanda suke so su rudar abinda wannan aya take nufi ko gabar aya take nufi abubar radiyallahu ta'ala anhu hadisi ya tabbata cewa Abu Zar wata ran ya zo gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana masallaci sai ya zauna a gefensa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Abu Zar hal sallaita kai sallah yace a ban yi ba sai ce qum wa salli sai tashi sai ya sallah raka'a biyu a wasu riwayan qum fa salli raka'atayn tashi kai sallah raka'a biyu sai tashi ya sallah raka'a biyu sai ce masa wa hal ta'awwadta min shayatinil insi wal jin shin ka nemi tsari lokacin da kai sallah daga shaidanun aljanu da mutane sai abu zabi ya ce ya rasulallah a wani insi shayatsin yanzu shaidanu mutane ma akwai shaidanu a cikinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am akwai ma'ana akwai shaidanu a cikin mutane waɗanda suke tasiri amma wani tayi sukan samu daman tasiri ne in sun samu wahayi daga shaidanun aljanu sai sai yaya za a yi ni na yi na yi wane wallahi in ja hankalinsa mu rinka yin abu kaza tare ko mu ci kudin kaza tare ko mu shiga guri kaza ko mu je gurin kaza tare amma na kasa kuma gashi abokina ne yana yadda da magana na to sai shaidanin aljani sai wahayi ga shaidanin mutum sai a gaya masa yadda zai ya batar da wannan sai a zo sai a tawo wannan mutumin shaidan na tafiya a cikin mutum majarar dam saboda haka sai raya mutum kamar ra'ayi sai zo mutum a cikin zuciya in ya zo mutum a cikin zuciya cikin sai kwatanta wannan ra'ayi eh na cino fa ina ga bari zan fito masa ta kaza sai fito masa alhali shedani ne daga aljani yayi wahayi ga shedani na mutum shi kuma ya sako wannan mutumin ra'ayi to sai ya ji kamar shine kirkiro ra'ayin da ransa sai zo ya tinkaro abokinsa shi yasa da yawa daga cikin mu maganin wannan kawai azkar ne da yawa daga cikin mu ta hanyar abokanai suke samun matsala kai duk wani mutum da kake tunanin zai iya zuwa ya handamo kuɗin gwamnati na haramun kuɗin talakawa wallahi ba zai iya yi shi ɗaya ba sai an shawari da shi wanda suke ba shawari na ce a to me ne ba wani abu bane gwamnatin da ta gabata ma haka ta yi wani ma da ya zama kwamishina haka yi kai ne ka fara so da kawai ka yi kuma wani abu ne ai ai al'ada ne kawai to zamanin yanzu kuma kai ka taba ganin ma mutum ya zama kwamishina har ya gama bai kai bai ɗabi wannan kuɗi wannan kuma wani kuɗin haramun ne kai ka san ma haramun kuwa wannan fa asalin gwamna ne mai girma gwamna yace ayi kaza to da yace ayi kaza sai kawai shikenan kaga kawai sai ya sai tsara masa shikenan sai wala yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli zukhrufal qawli maganar mai daɗi yana biya masa sai gaskiya fa wallahi zukur bar kauli gururan ya riga ya rude shi kenan ai wallahi ban ni hankali na bai taba cino haka ba wallahi lalle bai taba cino haka ba shi ma ba wani damuwa bane eh guri ne kawai aka ce a raba to wannan kawai dan wannan rabawan tunda kai ne mai rabawan abun a hannunka yake to idan an dan baka wannan abu idan wannan ake kyauta ne kuma da ma percentage ne kawai to in baka samu wannan percentage din ba yaushe zaka samu kaza shikenan sai sai gamsu wani kuma ba zai zo ce kai kana zaune ga auren mutu'a kana zaune a university kullum kawai sai mafarki kake ta yi ka zo mana ka zo ga abun da ga abu mai sauki nan ga wata yarinya can ta yadda za a yi auren mutu'a da ita so da aka aure wannan kawai da wani lokaci ne dama temporary marriage ne wai sunan shari'ar musulunci ba san temporary marriage ta san shi a farkon musulunci ya lokacin yakin khaybar a lokacin hijjatul wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar a hadisin Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu cewa Allah ya haramta ilal abadi ila yawmil qiyamati ace a kawai dama shi matashi kawai abin da ya dame shi ta inda zai samu mata shi kenan kawai sai wani abokin sai zo ya ce kana ta wahalar da kanka an ce wai aje sallah aje menene kaza kaza kaza addini nan fa mai sauki ne wanda ba malami ba abokin ka mai karanta takardun turanci da dan littafin sa a aljihu shine wai zai gamsar da kai wai addini mai sauki ne na ba ce addini mai wuya ne amma tsarin bin addini sau da kawai shine tsari so da kawai ka zo yanzu a zuwa dan abun nan wata yarinya ita ma sai a je a same ta ko a hada ta da wasu kawayenta ko wasu abun nan ke yanzu tunda kike ke ba ki san kin shigo university bane kina university amma ke kamar yar firamare to yaushe za ki waye idan ku ma sai ku gama gaba ɗaya ba ku samu aiki ba saboda kowa yana tsoron ku ke kullum kina cikin hijabi ke kullum kina abun nan waye zai recognizing ɗinki balle ma a zuwa abun nan kaza kaza kaza ki zo mu dan je sau ɗaya ki je ki gani wallahi in dai kin ga akwai wani abu na haramu to ka ki magana yuhi babu ila babu zukhruf alqawli gurura zukhruf alqawli sai ka mata alwashi in kin ga akwai wani abu wai ki je ta gani in ta ga akwai wani abu na haramu sau da ta ga kar ta sake abun nan dinta ko ki karya ta ni ko wani abu nan shikenan in ta je guri ne na shedan kina zuwa gurin ko a baki wani ruwa yadda kika san ruwan shedan shikenan kawai kin sha shikenan namiji kawai sai ya so na taba hannunki an jiya sai ya so na taba nan ya so na taba sai ya so na kallon ki wani kallo kawai zai yi mace sai ya gama da ita daga kallo dama shedani ne bai samu kanki ba saboda kullum kina cikin hijabi to yau an biyo ta hanyar kawa shikenan an dauko ta an zo gurin asalin dandalin shedana da an zo dandalin shedana a nan gurin kawai babu wani abu da zaki iya yi kewayen gaba ɗaya kiga waccar ta saki tsiraicinta waccar ta bar gabanta a buɗe waccar ta bar kirjinta a buɗe waccar wuyanta a buɗe sai tun kina cikin hijabi sai wani ya zo wannan fa ba kawai ya ce shi da kansa zai da hijabi sai ki ce ta fice mun kuma za a kai shi ne zai ki bashi yake babu ila babu tukur ga kani gobe kina zuwa sau ɗaya magana ta ƙare dama a samun kije din ne kawai sai ya za a yi aje shi ne a cikin mutane akwai shaidanu a cikin aljanu akwai shaidanu in mutum ya yi ya kasa janki to sai a je ta bangaren aljanin aljani shaidanin aljani sai masa wahayi sai sa masa ra'ayi shikenan amma in kina azkar bayan kin rike addini azkar shikenan ya hana komai da izinin Allah shi yasa yawancin mu yanzu za ga mutum in an zo ana wa'azi wallahi da ana wa'azin nan yau tafsirin yau wallahi kaman da ni yaki tafsirin yau wallahi kaman da ni yaki amma kuma jibi ba zai hana kai koma abin da yi ba saboda mai shaidan ya riga an riga shaidanun in da shaidanun jin sun samu tasiri saboda ba a azkar ana idan da sallah asuba ka tafi annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana azkar ka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim sau uku ka ce la a'udhu bi kalimati llahi tammat min sharri ma khalaq sau uku kace la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir sau dari in kai sallah asuba kace qul huwallahu ahad qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas kowanne sau uku kai Allah la ilaha illa huwa al qayyum ka kai ta karshe in ka zo fita a gida kace bismillah توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أظلم أو أظلم أو أذل أو أذل أو أجهل أو يجهل علي فنك تونا تبيع إن كان هذا أبو هوا كان هوا كنزا كتي الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون شيطان يزوي سبعك سيوني شيطان يتي كاي وانا ذاك سبع كيف لك برجل قد هدي ووقي ha amma duk ba ma yi wa'annan azkar sai za ka daga abokin ka dan tankaɗe ka shi kenan sai ka tafi kawai a je a ɗauko kaza na haramun a zo a ci suka ji in an zo ana wa'azi suka ji gaba ɗaya eh gaskiya haka ne ba amma in ka koma gefe kuma wancan abokin naka shi ba aya ba hadisi sai rinjaye ka kuma wannan saboda rashin azkar in kana azkar Allah sai ya tabbatar da kai a tsaye in ya zo yi magana sai ya magana ta ba shi ne ƙarya ya kamata ya ruɗe ka ba kai ne gaskiya ya kamata ka jawo hankalinsa sai wata amala dukiyar haramun haramun ce inna halala bayyinun wa inna harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat to mushtabihat din mu ba son su sai ka gaya masa gaskiya yaushe za ka zo kana gaya mun cewa abu kaza wani allocation ne daga guri kaza saboda haka fili kaza ya zama halal ɗinka saboda haka ku sai da shi kuɗin naku ne saboda wanda abun nan gona kaza ku raba ta jeji kaza na gwamnati ne a kuɗi kaza na kaza ne wannan duk ba haka ba ko kuma kai ku shirya ce a ku zo akwai wani dan siyasa wallahi yana raba kuɗi mu je mu yaudare shi ce eh haka ne ba eh to kai ne shugaba kai ne shugaban kungiya kaza kaza kaza kaza yake na sai a tafi ya mai girma kaza ko kuma honorable kaza ko kuma menene kaza lalle mun ga zabe ya zo ka kawo muna da jama'a shikenan shi kuma gaba ɗaya a lokacin a ruɗe yake shi ma ba a zakar kuma ba a zakar eh sai da gaba ɗaya kawai a ruɗe yake kawai yana fara gani yake kamar wasu ƴaƴan sahabbai sun zo ka zo wani zai na da wani in sai madinta ba a daina ita sai da ka zo a ta mu samu abun nan in aka ce ana da jama'a sai to malam mana addu'a kenan ya kamo yana ta fada ba la ba li irabi ba bana ya gurin rubu'a ya sa fata gurin kaza shi dama yana nan kawai jikinsa sai rawa yake ya samu wanda za su kawo masa jama'a ta hanyar ko ta halin kaka wane eh a ba su biyu ko biyar nawa ne biyar eh in ce biyar nawa ke nufi biyar nawa ke nan ko Allah sarki ba ku ba mu da ake ciki ba biyar ba ku san biyar da hannu in an ta ba su biyar nawa ke nan yawa miliyan biyar shi ke nan kawai sai a je a sa bayan mota a tafi ba su je sun yi aikin ba sun ci amanarsa sun ci amanar Allah sun ci amanar kansu an je an lulluɓu an raba kuɗi shi kenan an je an yi kwanciya da su kafin mutum ya kwanta a kabari shikenan magana ta kare shi yasa daga an ma ta yi na barna in da ka yawan azkar shikenan kawai sai ka ji ka tafi shi yasa sai ka kasa gane waye tsaye a cikin mu mai wa'azin ne mai sauraron ne mai kaza ne in mutum yana wa'azi kai ka ce za a yi tashin alkiyama gobe amma in an tsebo kuma za a iya rabawa da shi Allah sauke saboda mai yawanci azkar ba ma azkar balle su kare mu daga fadawa cikin haramu kowa a cikin mu an rasa wani irin imuwa muke ciki waye ya kasa waye zai tsaya ya ce wannan abun halal ne wannan abun haramun ne babu mun tsaya kawai mu duk gaba ɗaya mun kimo ce saboda mai mun kasa tsayawa wajen tafarkin ta azkar duk abun da yanzu baka binciken halal ne ko haram kawai sai a kutsa a shiga cikin a tafi shi za ka ga cikin mu gaba ɗaya an rasa gane yaya za a yi kowa yana tsoron kowa saboda kowa bai yadda da kowa ba to shi yasa akwai shayatin daga cikin mutane akwai shayatin daga cikin aljanu wanda yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura wasu kuma manyan mutane ne sai sa gaito musu matasa a sifa manyan mutane ne saboda gare da suke sawa ko wani mutane da suke ce ko ba su da suke ya ka kuma ba a su rasa a jihar ko ba a siyasa a jiha sai da su ko ba a siyasa a ƙasa sai da su ko wani abun nan sai a gayyato musu matasa sai a gayyato musu matasa za su zo su zauna a tara su a falo matasa ne ga sunan bayin Allah suna da iyaye suna da yayi suna da gidaje suna da iyaye maza da mata ga uwa ga uba amma wannan mutumin sai gaya musu magana kalmomi cikin minti goma juya watsa tarbiyyar da iyayen suka yi musu saboda mai ba a azkar yawanci ba a azkar zai zo ya ce to kun san da ku za mu yi aiki mun tanadi kayan aiki za mu yi aiki da ku ƙuri'a muke so ko ta halin kaka ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza gaba ɗaya na kai musu wa'in maganganu hankalin su yana tashi suna harzuka mai girma wane ne gaba ɗaya musu magana jin suke suna da alaka da shi alhali ba su da alaka da shi wallahi yana tun zaɓe zai manta da su ƴaƴansu ƴaƴansa ma ba za ku gansu ba suna can suna kallon ku ta TV kuna yi wa babansu aiki aikin da bai dace ba aikin sabawa Allah aikin cin mutuncin mutane ƴaƴansa ba su zo sun zama sune a gaba ba in gaskiya ne sai ya tara ƴaƴansa ya ce ku zo za ku yi aiki ba wani ɗan siyasa cikakke da yake kiran ƴaƴansa su zo su yi aiki wai wannan bai sa a da hankali ba yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli sai ku kasa ganewa idan kuka ba mu goyon baya kuka yi mana aiki duk wani mutum da yace zai kaza ku taka shi muna nan muna tsaye ba abin da zai same ku ba abin da zai kaza zukrufal qawli gurura ka san matashi kuma da son gururi ya ji an an taga shi an yi kaza sai a ce to ku je amma yanzu kafin ku fita ga abin da za ku fara aiki da shi sai a dan raba musu wasu yan kuɗaɗe shikenan process hankalin su gaba ɗaya an kaɗe shi tarbiyyar da iyayen su kai shekara da shekaru suna musu an manta da shi wani ya zo kawai saboda yana da alaka da shaidan yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrufal qawli gurura ya zo ya muku gururi kawai shikenan sai ku manta da tarbiyyar alqur'ani ku manta da wa'azin da ake a masallaci ku manta da tarbiyyar iyaye abinda mahaifiya ta sha ɗawainiya akan ka duk ka manta kawai saboda buƙatar wani yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura wallahi in kana azkar da ikon Allah yana faɗa kawai in ka kai ba za ma ka je gurin ba kana azkar kana da zuciya kana da basira ga jami'o'i nan ga makaranti nan je ka duku ka yi karatu ka zama mutum ba wanda ya bude baki ya ce mu muka maka kaza mu muka waye ka karanta kaza ka taka kaza ka karanta kaza ka ci kaza ka yi kaza ka yi kaza wanda zai na ma kuri kullum kana karatu kana addu'a Allah subhanahu wataala ya baka daukaka ya baka abin da baka tsammani ko kuma in ba in ba karatu kake ba kasuwanci kake rike ta da gaske jarin ka dan karami amma kullun kana addu'a ya Allah ga jari na nan da shi da kai na dogara ya Allah kai masa albarka kai kaza ba dare ba rana kana addu'a kuma ka fita kai zuciya baka bukatan wani ya baka komai kawai kana nema ne a gurin Allah ka zama mai zuciya ko kuma sana'a kana rike da sana'arka sassafe ka tafi gurin sana'a baka lalace a hanya ba kana gurin sana'ar ka kana aiki kana abin da kake yi kana roƙon Allah albarka kaga abin da Allah zai yi amma kawai wasu suna nan ka kashe zuciyarka wani ya zai zai amfani da kai ya lalata ma tarbiya ya lalata ma tunani ya lalata ma fuskar inda ka fuskanta ka san shekara nawa zaka yi a duniya lokacin da kake tashe ne kawai yake son ka ba da ka haula shekara hamsin ba ruwansa da kai kawai in ya ganka ma to kafin ma lokacin shi ma yana kan mulki ne ya gama mulkin nasa taimuwa ko nawa zai yanzu kana tashe kana dan shekara ashirin ashirin da biyar talatin da makamantan haka yana buƙatar ka yana gama biyan buƙata zai haifar da kai mun je prison yard din nan na Gombe wata shekara a Ramadan wallahi duk matasa ne duk gaba ɗaya ƴaƴa wannan yazo yace man tayi ce a malam lafiya wannan yazo abin to sai kamar kamar da hawaye wani yazo yace man tayi kaza in ce wani kamar na san shi na san iyayensa na san kuma in ce kai ko me kawo kana yace malam an yaudare mu sai yanzu yake ganewa duk an tara su a gurin bayan an yi amfani da su sun yi kaza da na san akwai dan siyasa da ya taɓa bashi mashin amma yau kuma gashi na kurkuku a tsare ya jima a ciki hankalinsa ya soma tabuwa saboda haka an gana da shi an gana da irinsu lokacin da ka zama dottijo kai baka zama ba kai saka ce kai dottijo bane domin ka yi ta cin mutuncin dottijan mutane to jira yara kai masu mutuncin ka yau saboda ka zama tsoho don baka zama dattijan saurayi ba ba za ka zama dattijan mutumin da ya shekaru ba yadda ka ci mutuncin dattijan waɗansu jira kai kuma yana kuma kai kuma za a ci mutuncin ka ko ba ruwan wani da kai ko ba ka san shekara nawa za ka yi ba haka za ka yi ta shekaru yaushe za ka zauna ka ɓata alƙiblarka ga sana'o'i ga kasuwanci ga karatu duk abin da Allah ya baka cikin waɗannan abubuwan za ka samu dama in za ka ɓata lokaci mutane suna karatu su zo su shiga mota kana ihu kana bin su kana cewa sai kai me ba za ka yi sai na yi ba kana cewa sai kai sai yayi kai ba za ka yi ba aka ce maka sai yayi kai ba za ka yi ba mu kai muke so kai ana gaya ma abun nan gaskiya ka zo yuhi ba'dhum ila ba'd zukru kal qawli su zo suna yaudaran ku ana yaudaran ku ta can ana yaudaran ka ta can baka kyautata wa iyayenka ba ka je Allah ya saka azaba saboda baka kyautata wa iyaye ba ka ci mutuncin dattijai haka za a ci mutuncinka birru a ba a kun ya birru kuma abu na'u in kun yi biyayya ga iyayenku ƴaƴanku za su muku biyayya in ba kun biyayya ga iyayenku ba ƴaƴanku za su muku biyayya to da ka a san wannan kar ka ci mutuncin mutane ka zama tsagiri a unguwa ka zama kaza a'a gyara mutuncinka rike alqur'ani zaka tsira rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zaka tsira rike mutuncin kanka rike sana'a ko kasuwanci ko rike karatu kayi shi da sunan Allah kayi ilimi ko da ba don kayi aiki ba kana da ilimi wanda yazo zai wani tsageren cewa addinin musulunci kace kai first class nake da shi a kaza so da ka baka saka mun kaza ba in wani yayi magana ta kai fiye nan ba mun kai shi yawa mun san yadda ake yi saboda haka sai da na kai kololuwa a karatu ba kai saka mun kaza ba kuma arzikin ka ba na yake kuma wannan in aiki ne ma rike shi ba na so ina ba abin da ya ishe ni ai wani ba ba ba wani abun ka taka ko ta ina a bangaren ilimi don ka bawa addini kariya ka kare mutuncinka ga ilimin bai sai na abun nan ba in turanci ka bi da shi ka tsera masa turanci ka ce abin da kana ba daidai bane in larabci ka bi man kan zama baya ji in dai zai iya ma yuhi badu ila badu zukur gal qawli gurura kan ina magana larabci a gurin kai larabci kaman balarabe kai turanci kaman kai saboda haka ya kamata a gyara yuhi ba'dun ila ba'din zukur bar qawli inna anni alura da shi gururan kawai rudani ne suna sanya muku rudani a cikin zukata kowa ya zama mai zuciya kowa ya zama mai gaskiya kuma karka yi rashin gaskiya kuma karka yi da hada kai da kai don a zalunci wani ko musulmi ba ko ba musulmi bane wancan ne wallahi karka zalunce shi Allah zai saka masa kullum ka tsaya baka son zalunci kuma kullum kana kan gaskiya kuma ka zama matashi na gari duk wani dattijo ko wanda ya fika shekaru ka girmama shi za ka ga an girmama ka wallahi insha Allah ta'ala saboda ka kar mutum ya bata tutansa lokacin da ya kamata ya gyara Allah subhanahu wata'ala yana mana wa'azi yana mana gargadi yana gaya mana abin da bamu sani ba don mu sani mu mai da hankali yuhi ba akwai shayatin a cikin mutane akwai shayatin a cikin aljanu yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukrufal qawli gururan don su rudar da wanda suke so su rudar Allah ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya ga dama ba za su yi haka ba to shi yasa ka nemi yardar Allah kullun da safe kai azkar da magariba ka yi azkar ke ma ki azkar da safe ki yi azkar da magariba wani shashasha da yake so ya bata ki ko a jami'a ko a wani abu zai ji kunya kina azkar ba kya tsoron duwan shashasha ba kya ba za ki ragan masa ba ke ba mutumiyar banza bace ke ba shashasha bace baban ki bai kawo ki nan don ki lalace ba jami'a ma ba gurin lalacewa bane lalatattu zaman su daban ba su da alaka da jami'a ba a koyar da lalace a cikin jami'a saboda ka san wannan ka rike wannan ke ma ki rike wannan kar ki dauka kawai wasu yaudara na shaidan sai ki jami'a sai ki rage hijab ɗinki ƙarya ne wallahi jami'a da hijab ɗinki kuma ga CGPM ki kullum 4.5 yayi sama yawa kuma ba ta kula mutane eh ya za ka yi in kana so je kai magana eh in kana so ka je kai magana da babanta in kana so ka je kai magana da babanta ka ce ina so in yi magana da ita sai a baka izini to nan ka sai kaga kana zuwa in kullun da niqabi ne ma kana zuwa gidan su wallahi za ta daga niqabin kaga fiska eh saboda a ka samu izini a gurin babanta amma kawai girda girda ka shigo jami'a ka ce za ka kalle ta haka kawai wai ba ta kula mutane da dama wai wani mutane ka ce ta kula tana da basira ta haddace alkurani ko ta kusan haddace alkurani ta san kaza ta karanta kaza ta iya duk abin da kake tsammani formulas din nan ta haddace su ta san duk inda za a sarrafa su ya za ta kula kuwa kawai wani yana jira wai wai ba ta kula mutane wai wani wani sai kirkiro ƙarya wai tana da girman kai duk rubal kauli kenan gurura dama an tsaya mace arhane da ita ai da tsada take da shi in ba ta yi girman kai ba waye waye zai girman kai namiji ma wani yake takama yana wani girman kai yana tafiya san ka da shi da ka ganshi kawai abin tsaye kafin tausayi mace sai aka ce ko ta yi sanda ko ta yi biyan da take so ita ba karamar mai tsada ba ce tana da tsada kina da tsada ki zo ki sake wani yana taba hannunki babanki bai sani ba babanki bai baki izini ba mahaifiyarki bata san shi ba haka kawai ba a bashi izini wai yana taba hannunki wai shi dan jami'a ne ai kwalik ina ne saboda haka yana dan amfanuwa da shi da shi muke karatu da shi aka tafi karatu babanki ya san shi ne lokacin da sake a jami'a admission ɗinki an sa sunan sa da shi ne aka ce shi ne abokin karatun ki man da lalacewa ta shedan Allah subhanahu wa ta'ala ce walau sha'a rabbuka ma fa'alu da Allah ya ga dama ba za su yi haka ba za ka a rinka yin azkar don a samu tsari daga irin wa'annan abubuwa a rinka yin azkar kuma a rinka addu'a kar ka dauka cewa a ni kam na tsira ba zan ci kudin gwamnati ba ko na tsira ba zan ci haramun ba ko na yi kaza a in dai kana da ranka baka tsira ba wallahi dukan mu nan muna raye ba mu tsira ba sai ran da Allah ya aiko mala'ika aka zare ran mu muna masu imani to nan mun tsira insha Allah Allah ya sa mu tsira duniya da lahira saboda haka kullum sai da addu'a in ka ga abu zai rubar da kai baka gane ba ka yi kokari ka gudu kawai abu ne ka gudu abu ne addini ra'sul mali fastamsik bi faharu bi dinika akhiral buldani ka gudu kar ka ji kunya kar ka ji tsoro in dai wajen taba haramun Allah subhanahu wata'ala ya ce wa kazalik menene fazarhum wa ma yaftarun Allah ce fazarhum kyale su wa ma yaftarun da kiran ƙarya da suke yi su iyo ƙarya su jingina su yi wahayi wa juna wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum fazarhum kyale su wa ma yaftarun ai utrukuhum wa ma yaftarun da abin da suke kirkirowa na ƙarya tsakanin su da juna da juna alhafiz ibn kathir rahimahullahu ta'ala yace tabi'ai malamai daga cikin tabi'ai suka ce kai ana iya fa aljani ko shaidani ya fito a sifa don kawai yana ce taimaki wani mutum wajen kadda wani mutum sai zo ta kai sai zo a sifan mutum kamar aboki sai zo a ƙaran shekaru irin nasu kai ni na san kafa da juma'a ina ganin ku tare da wane amma wai kamar abu ne fakaltin mu daya amma sai dai ka san da baka san ni ba saboda department mu ba dai bane ni a kaza nake kawai kirkiri wata department ya faɗa ina ganin ku da wane tare kaza kaza ya san kullum abin da kuke taunawa shaidanu kuna suna ganin mu ba ma ganin su ya san abin da kuke tattaunawa ya san kokarin da kake wajen kaza sai ya jigiro da irin waɗannan abubuwan sai dan abun nan kawai don ya ja hankali sai ya sama ra'ayin abin da zaka yi ta yadda zaka iya samun cin nasara akan wancan shi kuma ya taimake ka wajen kasancewa tare da wancan din amma ina kai azkar da izinin Allah yana zuwa zai ji ya ƙone ya gudu shi sa a dage da azkar kuma karkarin ka alfaharin cewa ni na tsira ni na fi karfin kowa ni ba wanda isa sa in ci haram ko kaza kaza karka yadda da wannan ko mutane kari suna faɗa karka yadda karka rubu da maganar su ka ji ana cewa ah malam wani akwai gaskiya malam wani ahu wani malam wani akwai gaskiya kai din tukunna mai gaskiya na kusa malam wani akwai gaskiya duk wannan ba surutu bane kawai na zamani zamanin mu ne yanzu ko wani ya zo abun nan muna zuwa gurin ta'alimin ka muna zuwa gurin tafsirin ka kai muna jin daɗin tafsiri to in ka ji daɗin tafsiri sai ka faɗa ka je kai ta jin daɗi wala san saboda haka karka yaudaru da maganar mutane a ce kai ai duk garin nan wallahi kai ne mai gaskiya wallahi karka yadda ko kuma a ce in muna in kana kaza wallahi muna kaza a'a sai dai akwai bushra ajila wani zai iya cewa lalle muna jin daɗin karatu ko kuma muna gamsuwa Allah ya saka da alkhairi ko ma addu'a wannan ka dauka bushra ajila ne amma kare zama hanyar yaudaruwa yawa wannan bushra ajila ya halatta don wani ya faɗa eh ka dauka sai ka ce kawai alhamdulillah alhamdulillah kuma sai ka rinka sauran addu'a da duk kowa sani ko bai sani ba kai kai Allah ya taimake mu na'am
إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين
Allah subhanahu wata'ala ce suna faɗin wannan zukurfal kauli gurura ne wa litasgha ilaihi afidatul ladina la yu'minuna bil akhirati saboda zukatan wanda ba su yi imani da lahira ba in ana gaya musu maganganu wanda na kawarwa daga kan gaskiya ko na rudarwa ko na batarwa to sai zukatan su walitasgha sai zukatan su afidatul ladina la yu'minuna bil akhirah zukatan wanda ba su yi imani da lahira ba sai su rinka karkata zuwa ga wannan maganganu ne shi za suke zuwa da maganganu zukurfal qaul maganganu masu zaki masu daɗi wanda in dai suna so su yaudarar da mutum za su yi amfani da wannan kalmomi shi kuma sai tasgha ilayhi afidatu sai zuciyarsa zukatansu sai su rinka karkata zuwa ga wa'annan maganganu ana tashi daga gurin sai a fada barna Allah kiyaye Allah ce suna faɗin wannan ne wal yardahu don su wa'annan mutane kuma su yadda yasa in sun zo jawo hankalin mutum sai sun zana maganganu in kun yi kaza za mu muku kaza in an yi kaza za a yi kaza ko kuma in ka je wallahi kawai in dai ka taba ai ban taba ganin kana irin wannan abun ba akwai wani ɗalibi wata rana da daddare a nan cikin jami'an nan shekaru da baya tun ana ta'alim a wancan masallacin ya biyo mu har wajen filin abunan parking space na gaban abunan SBRS din nan ya zo kusan yana kuka ko zai yi kuka ko makamancin haka na manta yake cewa wallahi shi yana da wani aboki duk yadda aka yi sai ya tuba ya fasa abin da yake yi. wani sa'i yakan yi wata guda bai yi wannan zunubi ba yace zina ne yake aikatawa ya faɗa ido da ido yace a maduran da abokin ya zo gunsa suka yi magana yace sai sun je sun yi zina yaya zai kaga wannan tashin hankali yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura kaga aboki yayi tasiri akan abokinsa wani yakan koya wa abokinsa shaye shaye wani shan wiwi wani shan kaza wani shan ka- wani zuwa gurin kaza wani zuwa shan giya ma wani har zuwa abin da tata wani luwaɗi wani zinace zinace duk ta hanyar abokanai shi yasa ai abokanai na kwarai kuma a rinka azkar kuma a rike addini sosai in ka rike addini za ka ga abokananka masu riko da addini ne wani za ka ga baya so in ya zauna yayi nadama sai ji ba daɗi amma ina to shine wal yardauhu don su yadda da abin da suke gaya musu wal yaqtarifu ma hum muqtarifun don kuma su riski wato abin da suke sa- samu na jin daɗin duniya da suke samu din abin da suka kasance suna samu ma hum muqtarifun suke samu da hannuwansu na jin daɗin abin da suke samu din don su same shi ko kuma wani ya kutarifu ma hum muqtarifun inji su imamu suddi kaman wato don su samu liya'malu ma hum ya'maluna ko ma hum amiluna don su aikata abin da suka kasance suna aikatawa ne shi yasa suke samu zukatan su karkata zuwa ga wayancan masu zana musu maganganu Allah ya kiyaye wallahu ta'ala alam insha Allah ta'ala in muna raye lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace Allah ya samu yi aiki da abin da muke faɗa ko muke karantawa da abin da muke saurare Allah ya sa ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba wallahu a'lam to duka wayannan bayin Allah musamman ɗalibai masu neman scholarship suka ce a jawo hankalin gwamnati wannan a takaice kawai muna roƙon gwamnati musamman gwamnatin jiha kenan insha Allah ta'ala musamman ma a yanzu ko da yake yawanci a ƙasar nan ana kukan rashin kuɗi to wannan kukan rashin kuɗin ya dunkule ɗalibai ma a guri ɗaya da sauran mutane kai har ma'aikata yawanci suna cikin fama to amma duk da haka gaskiya mu gombe alhamdulillah muna sa'a duk gwamnoni da ake a gombe akwai tausayin ɗalibai a zukatansu haka kuma gwamna mai ci ne yanzu muna masa kyakkyawan zato ya zama mai tausayi ga su wa'innan ɗalibai da kuma dukkan sauran talakawa yanzu kuma babu wasu kwamishoni- kwamishinoni a yadda muke jin labarai a yanzu tun kafin abun ya yi faɗi don dama daga an yi kwamishinoni abun zai ƙara faɗi kenan amma yanzu kai tsaye ne kenan daga mai uwa gindin mulku kaga ɗalibai yanzu masu uwa gindin mulku ne mai girma gwamna ne ina jin sai dibiti sai wani eh, da saura saboda haka muna ga insha Allah ta'ala yanzu lokaci ne daidai da ya kamata a ce a waiwaice su ga wata Ramadan in aka ba su insha Allah ta'ala karfin tsayawa da aka yi wajen a ga an ba su wannan an ji tausayin su kuma sannan ga wata Ramadan kaga insha Allah ta'ala za mu yi fatan Allah subhanahu wata'ala ya sanya albarka ya saka da alkhairi cikin irin wannan hidima da za a yi musu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa sakon ya je gare su sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya sa su waiwayo da idon rahama su kalli wayannan ɗalibai bayin Allah su ba su watakila wasu ma za su yi ɗinkin sallah a ciki ko ba haka ba insha Allah ta'ala da sauran hidimomi wasu ma suna taimakon iyayensu a cikin irin wayannan kuɗaɗe da haka in an ba wa ɗalibai insha Allah ta'ala har iyayensu suna iya amsawa kuma za su yi wa masu mulki din addu'a nagari da haka muna roƙo kai tsaye kawai zuwa ga tun da babu yawan abubuwa yanzu a cikin gari na abunan ma'aikatu da kwamishinoni da sauransu kai tsaye gwamna insha Allah ta'ala da ya ga dama sai kawai ya ce to duk an sallame su da yan wasu kuɗaɗe kaɗan ko su kama miskinai ne ɗalibai da yan kuɗaɗen ba yawa sosai ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya sa a kawo Allah subhanahu wataala ya sa a ba su a cikin wannan wata mai albarka ko ya wuce wannan watan ma kuma muna sake roƙo dai Allah ya sa a ba su amma muna so dai a ba su a cikin wannan wata mai albarka dukan mu gaba ɗaya kowa da irin buƙatar da yake da ita akwai waɗanda suke bayin Allah masu abunan cututtuka daban-daban da suke ambata wasu ma da matsaloli na aljanu wasu da matsaloli na rashin lafiya da kowa irin abin da yake faɗa wasu kuma damuwa wasu neman aiki wasu neman cin nasarar jarrabawa kowa da irin damuwar da yake da ita Allah subhanahu wataala shine mai ikon biya wa kowa bukatar ya Allah muna roƙonka a wannan yammaci mai albarka Allah ka biya wa kowa bukatar ta alkhairi Allah ka biya mana bukatunmu gaba daya Allah ka sanya alkhairi a cikin wa'annan bukatu namu duk abin da zai zama kwanciyar hankali da haɓakar addinin musulunci Allah ka tabbatar mana da shi abin da zai zama tashin hankali a rayuwar mu Allah ka nesanta mu daga shi Allah ka magance mana abin da yafi karfin mu abin da yake nesa da mu wanda yake na alkhairi Allah ka matso mana da shi kusa ya Allah abin da yake da wahalan samu a gare mu ya Allah babu wahala a gare ka Allah ka ba mu shi cikin sauki Allah ka azurta mu da arziki na halal ka nesanta mu daga bukatan abu daga bukatan arziki na haramu duk abin da yake na haramun ne Allah ka nesanta mu daga shi da rahamarka ya Allah abu na lalacewa Allah ka nesanta mu da aikin lalacewa abu na gari da aikin kwarai Allah ka azurta mu da aiwatarwa Allah ka shiryar da malamanmu ka gafarta wa iyayenmu duk masu kokari akan tarbiyyar mu ko a jami'o'i ko a makaranti ko a ina masu kokari ya Allah ka taimake su duk wanda suke shirin lalata tarbiyyar bayin Allah ƴaƴan musulmai da ƴaƴan abunan talakawa ya Allah karka ba su iko wanda suke nufin lalata ƴaƴa mata a ko ina suke ko yaudaran su ta hanyar yaudara ya Allah karka ba su iko Allah ka kare zuriyar musulmai da ƴaƴan musulmai da ma ƴaƴan talakawa gaba ɗaya da ko ƴaƴan kowa da kowa waɗanda suke nufin kame kansu ya Allah ka kame su ka kare su daga sharrin shaidan Allah ka kare mu gaba ɗaya ka kare zuriyar mu da iyalan mu ka tabbatar da digadigan mu bisa sunnar manzo sallallahu alaihi wa sallam Allah ka azurta kowa da haddan alqur'ani cikin wanda duk suke bukatan haddace alqur'ani matasan mu Allah ka azurta su da haddan alqur'ani Allah ka azurta mu da haddan alqur'ani da aiki da alqur'ani da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zuriyar mu ƴaƴan mu Allah ka ba su haddan alqur'ani da aiki da alqur'ani Allah ka hada mu da su aljanna firdaus innaka sami'un qaribun mujibud da'awat iyayen mu Allah ka gafarta musu kai yanta wuyayen mu da wuyayen su a wannan yammaci mai albarka ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك